بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin lahadi 25 ga watan Muharram shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 20 ga watan July 2025 wannan shine darasi na 359 cikin jerengen darussa daga littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي واندا أكفسني دسونا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله وانا لتافي نزاد المعاد لتافي نيواندي كنقومي دروانكا دنغني درايوا دتاريهي دا نبي أرمائكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم malamai suna jinjina ma ibnu al-qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asal tafin zadul ma'adi ne a halin tafiya inda ya je ƙasar makka wajen mujawara da aikin hajji nesa da iyalansa da littafansa da ya basu a ƙasar dimashka Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi Allah ya ƙara mashi rahama da gafara idan ba manta ba muna ta bibiyan wannan malami a inda yake mana karatuttuka game da alƙalanci da hukunce-hukuncen da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya yanke musamman game da al'amarin sha'anin aure da saki da kafa'a da makamantansu har muka zo inda yake magana akan tabbatar da alkhiyar ga matar da ta zama wato baiwa ce sai kuma aka yanta ta tana da miji tana da yancin wato ta ce ba za su zama da wannan miji ba wanda yake bawa saboda yanzu kafa'a da ke tsakankaninsu ta rugurguje inda ya kawo mana hadisin barira shahararren hadisi yana bayani akan wannan hadisin lokaci ya kure mana za mu tashi daga inda yake cewa fa in qila allazi yadullu ala ajaziha qawlu aishata inna in ahabba ahluki an ashtariyaki wa a'tiqaki wa yakunu wala'uki li fa'altu cewa da aka yi ita wannan mata barira shin menene makomar cewa Uh, abinda Aisha ta yi mata ta yi mata taimako ne bayan ta gaza ko ko Aisha ta siye ta ne ta yanta ta ko ta taimaka mata ne wajen yantuwa shine yake cewa fa in kila in aka ce allazi yadullu ala ajziha abinda ke nuna cewa ta samu gazawa ne ita barira qawlu Aisha ta fadin sirrina Aisha radiyallahu anha in ahabba ahluki an ashtariyaki wa a atiƙaki idan iyayen gijinki sun yarda in saye ki in ‘yanta ki wa ya kunu wala ukili amma ni zan zama majibinciya al'amarinki in sun yarda da haka fa'altu zan yi hakan wa ƙaunin nabi sallallahu alaihi sallama da aisha ta radiyallahu anha da kuma faɗin da manzan Allah ya ma'aisha cewa ishtariha ki saye ta fa'atiƙiha ki ‘yanta ta وهذا يدل على انشاء اتق من من عائشه رضي الله عنها to wannan yana nuna cewa kama Aisha ita ta fara ta fara wato al'amarin yantawan sabo ne ba ci gaba bane daga abin da ita bariya ta fara ta fara yi na biyan mukataba wa itqul mukatabati bil ada'i la bi insha'in min as-sayyid yantawar da ake ma mukataba to ta hanyar biya ne biya a hankali a hankali kamar adashi ba wai ta hanyar wato sabon a nufi na ‘yantawa da mamallakin bawan zai yi ba ƙila in aka ce haka sai a ce haza huwan lazi aujaba lahumul ƙaula bi butulanil kitaba to wannan shi ya tabbatar da maganar da malamai suke na ruguje cewa ba kitaba ɗin ba ne ‘yantawa ne sabo ƙalu suka ce wa minal ma'alumi annaha la tabtulu illa bi ajazil mukatabi aw ta'jizihi nafsihi wato mun sani cewa ita mukataba ba ta rushewa sai in shi mukatabin ne ya gagara ko kuma ya samu wata tangarda ta hana shi biya wahina idin idan aka mutum mukataba sai ya kasa biya wahina idin ya udu fa ya udu fi riƙi ya koma bawa ƙinni fa inna ma waradal bai'u ala raqiqin la ala mukatabin sadaka aisha ta sayi baiwa ne ta yanta ba wai ta taimaka wata baiwa da aka mata mukataba ta fara biya ta kasa taimata ciko ba wato ba ciko taimata ba ta yanta baiwa ne sabon yantawa to yace in aka faɗi wannan sai a ce wa jawabu hadha anna tartibal itqi ala shira'i la yadullu ala insha'i kasancewan yantawan an jeranta shi da saye cewa ki saye ta ki yanta ta to wannan baya nufa akan sabon zance ne cewa ba a gina shi akan mukatabar da aka yi mata ba fa innahu tartibun lil musabbibi ala sababi lil musabbabi ala sababi an jeranta abin da zai faru ne bayan an samu abin da zai jawo faruwarsa ‘yantawa shi ne abin da zai faru me zai jawo wa faruwar ‘yantawan idan aisha ta mallake ta don ba za ta iya ‘yanta ta bai ta mallake ta wala siya ma fa ina aisha ta lamma aradat an tu'ajjila kitabataha jumlatan wahida kana hadha sababan fi fi itaqiha domin aisha dama ta so ne ta gaggauta mai da ita ɗiya ta ‘yanta ta lokaci guda ba wai a hankali a hankali ba, domin a hankali a hankalin an ba ta shekara biyar ne, yanzu ga za za ta biya wannan kuɗin na shekara biyar daf'atan wahida, lokaci guda ta ‘yanta ta, wa ƙultun kuma kukunce antum inna ƙaunar nabi sallallahu alaihi salama la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tika kuna kuke cewa a cikin wannan riwaya ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wanda ke cikin sayyid muslim cewa annabi ya ce babu abin da da zai yi in ya tarar da ubansa ko uwarsa a cikin bauta fiye da ya biya kuɗin su ya siye su kaga fayashtarihi fayu'tiku sai ya enta shi tare da cewa wannan tartibi ne kawai ɗa ba zai iya mallakan uba ba ko da ya biya kuɗin to ba siyar ba ce da ya biya kuɗin ya zama ɗa inna hadha min tartibil musabbabi ala sababihi wa annahu bi nafsi shira'i yu'tiqu domin da zaran ya siya dan mahaifinsa to mahaifin ya yantu la ya hataju ila insha'i itqin ba sai ya ce na yanta ka ba to haka ita macen da ta biya kuɗin kawai bari da ta yantu saboda haka an jera magana ne wa amma al-udhru sani zance uzuri na biyu fa'amruhu azharu shi al'amarinsa ya fi fita fili wasu ya ƙulƙisati yi butsilu salon zancen da aka kawo a cikin ƙisa yana warware shi fa'inna ummal mu'uminina ishtarat ha fa'atakat ha domin aisha radiyallahu anha ta siye ta ta ba ta ‘yancinta wa kana wala'uha laha kuma ta zama ita ce uwar gijiyarta wa haza min ma larai ba fihi wannan babu wani shakka ko kwanto a kansa walam tashtaril mala ولم تشتري المال والمال كان تسع أواق منجمة باوي تاسي دوكير بني دوكير ود شيني أوسكي ترى منجمة ذا أباير by installment كتن كتن فأدتها لهم جملة واحدة تدنق لا تباس لوكتي قدا ولم تتعرض للمال الذي في ذمتها بتتشيتو إنا أبند ترقى تفارباكو با wala kana garduha bi wajihin ma wannan duke bai cika abin take nema wala kana li Aisha gardun fi shira'id darahimi al mu'ajjala bi adadiha halla ba wai ta biya kudin wadancan dukiyar da aka ce a bayar kadan kadan ta ce ai mata lissafin abin da ya kamata ta bayar na yanzu ta bayar bane wa fil qissati jawazul mu'amalati bin nuqudi adadan idza lam yakhtalif miqdaruha wannan kissa daga cikin abin da take nuna mana akwai halascin yin mu'amala da kuɗi adadan wani adadi sananne idan lam yakhtalif miqdaruha idan wato abin nan kimar sa bai bambanta ba wato abin da aka ce a bayar ausiki tara na na amfani na dabino kuma za a biya shi abin na azurfa za a biya shi kuma a shekaru tara a shekaru biyar duk shekara za a biya biyu biyu biyu ta riga ta ba su daya goma ne aslam to aisha ta dunkula wannan kuɗi adadinsa ta bayar yanzu kaga ya halasta a yi wata mu'amala da kuɗi wani adadi akan wata kima da lokacinta bai yi ba ko lokacinta ya wuce amma wannan abin da za a bari yanzu yana tsaya matsayinsa kamar yadda misali ko yanzu ne ai watakila miliyan goma a yanzu kimarta monetary value ɗinta ya bambanta da miliyan goma a shekara uku ko ba dole ya yi miliyan goma a shekara uku nan gaba ba dole su daidai ba su amma za a yin wannan kimar abin da misali wani ya siyar ya ce to na siyan maka miliyan uku amma za ka biya miliyan ɗaiɗai so uku duk shekara wataƙila wannan filin kafin a gama biyan shi miliyan uku kudin shi yaninka so da kan aka biya miliyan uku yanzu kaga wanda ya wanda ya iya biyan miliyan uku nan yanzu ya samu sauki ko mun gane kuwa to ya halasta ai haka idan mai kayan ya yadda a sai yake cewa a wa fiha annahu la yajuzu li ahadin min al-muta'aqidaini an yashtarita alal akhari shartan yukhalifu hukm Allah wa rasulih kuma a cikin mun ji cewa baya halasta ga ɗaya daga cikin abokan mu'amala ta ciniki ko kasuwanci ya sanya mu abokin kasuwarsa shar'i da ya saba wa littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hadha ma'ana qawlihi shine abinda annabi yace laysa fi kitabillahi ai laysa fi hukmillahi jawazu sharadin da bai halasta ba a cikin hukuncin Allah walaysal muradu annahu laysa fil qur'ani dhikruhu wa ibahatu laysa fi kitabillahi wato baya cikin hukuncin da Allah ya halasta ba wai baya cikin abin da ke cikin alqur'ani ba wa yadullu alaihi qawluhu kitabullahi ahaq wa shartullahi awthaq wa qad sadalla bihi man saha al aqada allazi shurita fihi shartun fasidun wa lam yabtul al aqdu to daira abin da muke faɗa kullum malamai suna da suna da ban mamaki kaga yanzu ya kawo magana akan cewa wannan hadisin yana nuni zuwa ga rashin halascin yin sharadi na barna ko a cikin kasuwa to sai aka samu aikace wani yayi sai ce to to to yanzu cinikin za a tabbatar da shi ko za a kore sai ce hadisin yana nuna cewa cinikin yayi abinda aka ce yanzu yanzu aka ce bai halarta ba din to idan mutum ya yi shi a ciniki ciniki ya yi kamar yadda misali bai halasta yin rantsuwa ba a kasuwa ko to idan mutum ya rantse din fa shin za a ce wannan rantsuwar ta warware cinikin ba ta warware shi ba to haka wannan ma an hana yin sharadi na barna kamar irin wannan sharɗanta wala'i kawai mutum ya siyan maka da mota sai ce to amma motar nan ban yadda ka canza mata fenti ba har ka gama hawanta fentin da nake so in gani kenan ban yadda ba misali ko mutum ya siyan maka da gida sai ce amma gidan nan fa sharadi shine sai dai in kai zaka zauna a ciki ban yadda ka sa 'yan haya ba kaga duk wannan sharadi ne ba zai karbu ba ko mutum ya ainihin wato sayan maka da amfanin gona sai ya ce to na siyan maka zan maka sauki amma sharadi sai dai ka ci a gidanka ban yadda ka siyar ka ci riba ba dai wannan sharuɗan idan aka yi maka haramun ne a yi su to idan kuma har aka yi shin kasuwancin yayi shine yace wa qad sadalla bihi man sahaha al aqd alladhi shurita fihi shartun fasid wadanda suka ce in akai wata kasuwa aka sa wani sharadi na barna kasuwar ta inganta cinikin ya tabbata sun yi hujja da wannan hadisin walam yabtulil aqd wannan cinikin bai lalace ba wa hadha fihi niza'un wannan zancen akwai jayayya wa tafsilun da zance mai yawa yadharu sawabu minhu fi tabyini ma'an alhadith zaka iya gane menene shin wannan hukuncin daidai ne ko ba daidai ba idan ka tsaya ka fahimci me malamai suka fahimta daga ma'ana hadisin akwai wata iskaliya a cikin ma'ana hadisin zai mana magana akai fa innahu qad ashkala 'ala an-nasi qawlu qawlu malamai sune annas anan sun samu wato sun samu kansu a cikin wata tatabarza wani rikici na fahimta game da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ishtariti lahumul walaa fa innal walaa liman a'taqa annabi ya ce da tace da Aisha ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji kaji kaji abin da fare ce da Allah rabu da su ki ce kin yadda din ai wannan sharadin ai na banza ne ai wanda ya yanta bawa ai shine mai gidan shi to kaga kenan wannan sharadin na da Aisha ta karba sharadi ne batacce amma kuma ta yadda ta karba kuma da ikon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zai manzo Allah ya yarda ya ce ayi sharadin da ya san ba za a iya cikawa ba kaji iskalin kamar yadda misali yanzu mutum ya ce maka ga masara ta nan na noma zaka siya amma zan maka sauki saboda ina so ne ka ci a gidanka ban yarda ka siyar ba kai kuma ka san a zuciyarka za ka siyar duk da ka sai ka yarda ka siya kuma ka je ka siyar to yanzu wannan me kai kenan kamar da Aisha ta san a zuciyarta wannan sharadin magana banza ce da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta karbe shi a haka kuma ta yi watsi da shi annabi ya fito ya hudu ba ya tankiya akan cewa ka a ƙara sayar wannan sharadin to wannan abin ya ba malamai jidali wajen fassara shi kaga su da yake malamai ne na musulunci masana ba irin yadda ƴan dagaji suke yi bane yanzu wani ɗan dagajin alhamdulillah dama irin wannan hadisan sun bukarfe ƴan dagaji ma don ka fahimci ma akwai wannan matsalar sayan kai malami in ba ka za ka ta karanta hadisin ba kama san a ciki akwai wani rikici ma na fiƙihu ba ko ba haka ba ne wataƙila wasu mai yanzu suka fara tunanin a sha hadisin ya da rikici amma su malamai na musulunci sun kalle shi sosai za ka ga malamai tun ba yau ba sun masa zance mai yawa al-khattabi a cikin ma'alimus sunan ibn daqiq al-eid a cikin ihkamul ahkam sharhin umdatul ahkam sai da yayin sharhi mai tsawo akai ibnu abdul barri a cikin at-tamhid lima fil muwatta ila ma'ani wal asalil mujalladi na 22 ibnu taymiya a wurare daban-daban cikin majmu'ul fatawa 29 cikin ibtalul hiyal ibnu al-qayyim a cikin abin nan littafin sa dinnan na na na usulul fiqh dinnan me sunan shi ne ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin a wajen magana akan abin nan alƙabaya walhiyal hakanan ibnu hajirin a cikin fatuhul bari al'imamun nawawi a cikin sharhin muslim ga sunan dai wurare da dama malamai sun yi tattaunawa mai tsayi a kai to shi ne a nan ma ibn al-qaim zai taƙaita mana wannan tattaunawa cewa a fa'adina laha fi hadha lishtirati kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa Aisha dama a sanya wannan sharaɗin wa akhbara annahu la yufidu yace kuma sharaɗin bai da wata fa'ida wa shafi'i ta'ana fi hadhihi al-lafza al-imam shafi'i da ya kalli wannan hadisin sai yace to wannan lafazin ishtarqi lahumul wala sai yace wannan lafazin shabi ne saboda mene yace saboda inna hisham ibn urwa infarada biha sai ne wani mai riwaya da ya ruwaito ta sai ya laƙa mai yace wannan wani ƙari ne da sauran masu riwayar hadisin ba su kawo ba da aka shi yana ganin shafi ne yana ganin kama ya samu mafita ko tare da cewa wa khalafa ghayru wasu malamai suka saba mishi faradda shafi'i wa lam yuthbitha shafi'i ya tunkuɗe wannan lafazin lakinna ashabas sahihaini wa ghayruhum akhrajuha kaji ba bukhari da muslim da wasunsu sun fitar da riwayoyinsu da wannan ƙarin to don ka san su malamai sun san darajar ilimi jama'a tunda yana cikin bukhari da muslim to karo da karo sai rago bai yiwa kawai wani duk girman ilimin imamu shafi'i bai yiwa kawai faɗi wannan magana kawai cutar da shafi'i ne kawai a karba saboda haiba ta bukhari da muslim ba na maka karanta ba al'imamu al-zahabi yana tarjama khalid ibn makhlad al-qatwani wanda Khalidu yana da manakiru malamin su Bukhari ne Bukhari ya yi intiqa'in hadisansa ya zuba wasu a cikin sayyidinsa da yazo kan hadisin wannan hadisin da kowa ya san shi hadisin walwalitaka din nan ko menene la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil da yazo kan shi zabi da ya kalla yace wallahi da ba dan kwarjinin littafin Bukhari ce da na ce hadisin nan munkari amma dole haka ya kyale saboda Allah ya ba su waɗannan mutanen to amma yanzu suka ga a zamanance mutumin da bai iya bambanta damar shi daga hagun sha ilimi mutumin da bai iya wuce sunan shi da larabci ba mutumin da bai iya li'irabin bismillah ba wai sai ya ce wai bai da hadisi a cikin bukhari ba ƙarya ne ko ba haka bane wannan wannan abun akwai ban mamaki jama'a sai ka rasa ina za a fara masa ta ina za a fara mai raddi kamar ne kawai ka zo ka ce yanzu ka fito ka ce kai baka yadda tunubu shugaban Najeriya bane to me za a ce maka sai da ce to wannan yana da ƴan uwa da suke son shi a kai shi asibiti to kamar haka ne duk mutumin da zai fito kawai jahili kinni ya ce ni ban yarda da hadisi kaza da ke cikin Bukhari ba saboda ya saba wa tunaninka ko fahimta ka to ya za'i da kai in ana son a cece ka sai dai a koma da kai makaranta a fara koya maka daga alifin ba'un na ilimin hadisi daga kaman baiquniya daga kaman arba'una haditha in kaga ka sha wahala akan waɗannan baka fahimce su ba to sai ga darajar ilimi kamar da mutumin da zai ga prescription kawai likita ya rubuta kawai ce ƙarya ne ban yadda ba to ya za'i da kai likita na hala yana da shekaru goma sha biyar post graduation yana practice don ana so ka san darajar abin da yake fada kamata ya ame da kai SS1 ka fara koyon physics chemistry biology ka ga ya zaka sha gwagwarmaya da su ta ya zaka ci waye ka ci neku ka ci jam sannan ka bi medical school ka shekara shida kai kai kai me suke ce mishi residency baka san iya shekarun da zaka yi ba in Allah ya sa da rabanka ka tsira sannan ka zo ka fara aikin sai ka dan za ka gane darajar wancan likitan ka ga kafin kai wannan halar rayuwa kamata kare yayi daga sanda kake wannan rashin mutuncin kafin ka kai ga wannan rayuwa ka ta kare to haka mutumin da kawai zai kalli sayyid bukhari shekara 1400 kuma kamantan su duk wasu mutane da suka fi da suka fi ka kulafuci na ilimi sun buga da bukhari sun bar shi su dara kutani su abu ali aljubba'i su wana su wana wanda da ilimin ma suke sun buga da shi sun bashi sai kai kawai da kai dai kai ta salati ka samu ka cika da imani ko zai fiye maka ka kyala wannan ka bar wannan ba naka bane ba harka ka bace wannan shi yasa bai kamata ma a ce ana ba irin waɗannan jahilan ansa ana ana ana kula su ba a kula su kana kana tsaya kofa gidanka misali ko kana shin iska wani ya ce wallahi nan ba gidanka bane ya zaka ka ce Allah Allah baka lafiya mala Allah baka lafiya kai kasan gidanka ne ka sai fili ka gina ko ka gada ko ka siya a gine wani sakare bai tsaya ce ba gidanka ba yana ihu ana rarrike shi ya haƙuri Allah ba ka lafiya ba za ka ba za ka biye mushi a wuta ba sau da su malamai sai suka ce a'a a dai nemi yadda za a yi da maganar shafi'i amma lallai wannan wannan lafazi ingantacce ne walam yata'anu fiha malamai ba su soki wannan lafazi ba walam yu'allilha ahadun siwa shafi'i fi ma na'lam sau da magana shi ita ce shadda shi shafi'in Allah ya gafarta bai ثم اختلفوا في معناها bayan da ya tabbata cewa wannan lafazin yana cikin riwaya sahihiya sai kuma aka sake sabani to me ma'anar ishtariti lahumul wala'a faqalat ta'ifatun allamu laysat ala babiha sai wasu suka ce wannan lamun din lahum ishtariti lahum ai na mulkiya ki sharanta musu cewa waltakan tasu ne allamu huna lil mulkiya sai suka ce wannan lamun din laysat ala babiha bal hiya bi ma'ana ala ma'ana ishtariti alaihim ki kafa musu sharadin cewa walittaka taki ce sai suka ce nan akwai tanawub baina hurufil jar kai kana kolo ka taba sanin wannan abu ka taba sanin ma malamai suna wannan da wannan sirrin cewa li dinnan ishtariti lahum ma'anar shi a zahiri ki shardanta cewa kin yadda walittakar ta su ce ishtariti alaihim ki shardanta musu cewa sai dai in sun yadda walittaka taki ce kaga in ya zo da ma'ana alaihim to iskaliyar ta warware sai wasu suka ce to suna ganin wannan lamun din da ma'ana ala ce anan ina kuka samu wannan sai suka ce suna da istishari a cikin alkurani Allah ya ce in ahsantum ahsantum li anfusikum kaga shine lakum din kenan wa in asa'atum fa alaiha ya kamata ko akwai kuma mai irin haka din man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha kaga alqur'anu yufassiru ba'dahu ba'dha sai suka ce irin tace wannan wancan irin shine wancan ishtariti alaihim kamar yadda nan yace wa in asatu falaha yana nufin fa alaiha to haka tama ishtariti lahum ana nufin alaihim kaji da suka fito gashi nan haka walahumul la'anatu ayu alaihimul la'anatu da da ire-iren su akwai sa cikin alqur'ani akwai at-tanawub wakiltar juna tsakanin huruful jarri malamai masana wanda suka san Qur'ani suka san lugal arabiya suka san magza ma'anil Qur'an suna fitar da wannan su ibn kathirin su ibn jaririn su al-imam al-qurtubi a wannan zamanin musamman su su su su mai adwaul bayan al-allamatu shankiti da makamantansu Allah ya gafarta musu gabaki da in kana jin tafsiri ma na malamai namu na kwarai irin su malam Jafar Mahmud Adam zaka ji irin waɗannan fawaidu to kaji fassarar malamai na farko kenan suka ce ai ba wani iskali lahum anan bi ma'ana alaihim sai wasu suka ce warada ta'ifatun hadha al-itibara bi khilafihi li siyaqil qissati sai suka ce a'a wannan uzurin ba zai karɓi ba saboda koda a ce a arabiya wannan karɓaɓɓe ne amma siyaƙin ƙissar ya aka sanci shi ƙissar a siyaƙinta ta nuna ba haka ba ne wali maudu'il harfi walaisa naziral ayati kuma saboda wurin da aka aje harafin bai yi kama da irin na ayar ba fa innaha qad farraqat baina malin nafsi wa baina ma alaiha ita a cikin ayar an ce ga abin da yake for and against malin nafsi in asantu asantum li anfusikum kaga malin nafsi kenan wa in asatum fa alaiha ma alan nafsi kenan ita ayar ta zo don wannan tafriqin da haka babu wannan ambiguity a cikin ta haka man amila salihan fal nafsi wa man asaa fa alaiha dama shi a bayyane bi khilafi qawlihi ishtariti lahu sabanin wannan zancen da shi وقال الطائفة وسمسكتي بل اللام على بابها kace wannan lamu din tana nan a zahirinta ishtarti lahumul wala ana nufin lalle su bar miki wala'i ki bar ki musu sharadin kin ban musu walakin fil kalami mahzufun sai dai a cikin zancen akwai abin da aka share taqdiru wanda za a kadarta to dama kuma su mahzufat sune sirrin iya gane zance har ma suna yin magana suna cewa laulal mahzufatu la alima al-himaru wal kalbun nahwa laula al-muqaddaratu wal mahzufatu ba dan kaddarance kaddarce da share-share da ake a cikin larabci ba da kuma ma zai zai iya nahwu sun kace me me aka menene taqdiri taqdiruhu ishtariti lahum aw la tashtariti lahum fa inna al-ishtirata la yufidu shay'an li mukhalafati al-kitab was sunnah gaji dogon taqdiri ko ki sharɗanta musu ko kada ki sharɗanta musu duk zancen duk ɗaya ne domin wannan sharaɗin ya saba wa alƙur'ani da sunna wa radda ghayruhum hadha la itizara wasu malaman suka ce san ba haka bane listilzamihi idmara ma la dalila alayhi suka ce saboda idan aka ce akwai wani abu koyayye dole a samu karina da take nuna an koye shi ko kuma kun kasa nuna mana karima karina wal ilmu bihi min nau'i ilmi al-ghaibi in babu wata karina kace ka san akwai to kaman kai da a wasanin gaibu ne wa qalat qa'ifatun ukhra zance na uku cewa bal hadha amrun amru tahdidin la ibahati kaman annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma Aisha gatse ne ba halarsawa ba ka kauri ta'ala i'malu ma shi'tum kaman ce to shikenan shaddanta musu din ai wala'i ga wanda ya yanta ne kamar haka annabi ce mata kaman zaka ce mataka me za a dafa ne a nan gidan ka ki magana ko ba za a bincin wani ce ki bashi kawai ba sai kin yi ba ita ba da ta san wannan zancen ai ba ba haka kai ne ba ko to shine ya manzo Allah ka ji sun ce sai na shadanta musu to shadanta musu din kawai tahdidi ne gatse ne malam malaman musulunci mala akwai iya zakure zakure ka ji bayan fa wannan lafazin fa yadda suke ta suke ta jujjuya shi ni na so ne wai mu talakawa mu jahilan gari mu san alƙadarin mu jama'a mu daina shiga cikin hurumin ilimi abinda ba mu sani wa hadha fil butlan min jinsi ma qablahu wa azharu fasadan yace wannan zancen wajen rashin ingancin sa da kuma fitowar sa fili game da rauni to ya mafi wancan fitowa fili wajen rauni fama li aishata wa mali tahdid huna yo aisha me tayi da za a yi mata gatsi ai ba tayi wata magana ta gatsi ba wa aina fi siyaqi ma yaqtadi tahdida laha menene a cikin siyaqin zancen yake nuna haka na'am hum ahqqu bit tahdidi la ummul mu'minina su wadancan mutanen inda za a yi ma wani gatse su suka fi cancanta ba sai da tuna Aisha radiyallahu anha ba wa qalat qa'ifatun zance na nawa na hudu ko wasu suka ce bal huwa amru ibahatin wa idhnin ai lalle umarni ne na halastawa da ba da dama wa annahu ya juzu shtiratu misli hadha kuma nuni zuwa ga cewa irin wannan sharadin ya halasta a yi shi wa yakunu alwala'ul mukatabi lil ba'i amma ya zamana cewa wala'in ya tabbata ga wanda ya siya qalahu ba'd ash-shafi'iyya wasu malaman shafi'a suka ce haka cewa hadha afsadu min jami'i ma takaddama wannan yafi komai barna domin ya saba asalin ma'anan hadisin wasari wal hadisi yaktaji butlanahu wa raddahu kamar yadda muka ce wa qala ta'ifa zance na biyar suka ce innama azina laha fil ishtirati li yakuna wasilatan ila zuhuri ila zuhuri butulani hadha shart nabi ya bata izini ne sallallahu alaihi wasallama dan wannan izinin ya zama wani hanya da za a bi dan tabbatar da barnar wacce shar'in wa il wa alimal wa ilmal khas wa ilmul khas wal amili dan kuma kowa ya sani da malamai da sauran al'umma kowa ya samu damar sani cewa wannan sharadi ne na barna wata ƙarru da hukumihi sallallahu alaihi sallama kuma ga abin da annabi ya tabbatar wa kanar ƙaunmu ƙad alimu hukumahu sallallahu alaihi sallama fi dalika mutane sun riga sun san hukuncin manzala sallallahu alaihi sallama falam yaqna'u duna an yakuna alwala'u lahum basu gamsu ba sai dai a ce wala'in nasu ne fa aqabahum bi an adina li aisha fi ishtirati shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya punishment din su ta hanyar baiwa aisha dama ta sanya wannan sharadin thumma khataban nasa fa adana fihim bi butlani fa adana fihim bi butlani hada shar sannan ya hudu ba ya sanar da su cewa wannan sharadi ne batacci wa tadammana hukman min ahkami shari'a kuma wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya zo da wani hukunci na shari'a wa huwa anna sharta al-batila idza shurta fil aqdi lam yujzi al-wafa'u bihi shine sharadi mara kyau idan aka sharanta shi a cikin wata yarjejeniya to koda mutun ya yarda ba dole bane ya cika walaulal idnu fil ishtirati lama ulima zalika da bare ya bada izinin ba da ba samu wannan fa'idar ba fainal hadisa ta zammana fasada hadal hukum hadisi yana barna wannan hukunci wa huwa kaunul wala'i li ghairi al mu'tik cewa za a samu wanda zai zama mai shike da wani taka kuma ba shi ya yanta ba hadisi yana cewa wannan ba zai yiwu ba raga kawo mana zance guda biyar ana idan ka koma al-ihkam wancan ihkamul ahkam sai da ya kawo zance wajen da shi da ibnu abdulbar sun kawo zance ya fi dozin daya kala kala ma'ana iri daban-daban cewa wasu sun ce kaza wa qaulun salisu wa wajhun rabi'un wa wajhun khamis sun ta kawo su wajen kokarin fahimta abu wasu kuma suka ce a da gaskiya abin da suka kawo wasu kuma suka ce ma'anan ishtariki al'ishtiratu a nan bi ma'anar ilam, kamar da ake cewa ashiratu sa'a bi ma'ana a alamu sa'a, wato, kamar yana cewa ne, ki bayyana musu, ai, azhiri lahum hukumar wala'i, ishtariti lahumul wala'a, ai, azhiri bayyani lahum hukumar wala'i, innal wala'a liman ataka, ki musu bayanin cewa lalle ita walittaka tana ga wanda ya ‘yanta, sun kawo gantuka da yawa, na taujihat waɗanda za su sa jikinka ya sanyi kasancewa abin da faɗi fiye da kake tsammani wa amma butlanuhu idza shurita to abu na gaba shine sharadi mara kyau idan aka shardanta shi fa inna ma ustufida min tasrihin nabi sallallahu alaihi wasallam yutlani tabbatar da barnarsa an same ta ne daga zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala allal qauma itaqadu anna shiratahu yufidu alwafa'a bi su kuma a tsammanin su suna tunanin an sharɗanta to za a cika musu wa in kana khilafan muqtadal aqdil mutlaq duk da yake sharadin ya saba wa gama garin abin da yake iya samuwa daga gama garin hukunci na wato na dukkan kullar yarjejeniya in ayar yarjejeniya an san cewa wajen siyan bawa wanda ya siye shi shi yake da wala'is to sai suka dauka za a iya bar musu wannan bangaren kuma a cika musu wa'in shurida kama abtalahu bidon shirɗi ko da an shirɗanta shi kuma zai zama wato zai iya za a iya ɓartar da shi ba tare da shirɗin ba fahim ƙila in aka ce fa'iza fata maƙasudul mushtariti butula na sharɗi fa'innahu imma an yi sallata alal faski au yi utsa min al'irshi bi ƙadari ma fata min garbi idan aka ce misali abinda mai siyarwan ya bukata cewa za a bi mashi walittaka sai kuma aka zo ba a ban masa ba to shin wannan yana nufin ciniki ya warware ko ko za a biya shi wani compensation kamar wancan misalin da muka yi mutum ya sai maka da mota sai ce bai da canza mata fenti ba to kaga sharadin da ka karba kenan sai ka zo kawai sai ya ganta a mata fenti daban to zai ce ciniki ya tashi ne a dawo mai da motarsa ko ko za ka biya wani compensation wani percentage ne yaya za a yi wannabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqdi bi wahidin min al-amrayn annabi bai ce ai ko ɗaya ba ciniki bai lalace ba ko ba ce a biya ka wata tara ko ni compensation da zai rage maka zafi ba kila sai a ce هذا إنما يثبت إذا كان المشترط جاهلا بفساد الشرط zai iya zama ciniki ya warware ko kuma a samu wato abinda za a biya ka da shi idan ya zama na cewa wanda ya siyan maka bai san cewa ba a yin haka ba jahili ne ko sabon musulunta ne fama idza alima butlanahu mukhalafatu li hukmillahi amma in ya sani kama kana asiyan to ya zama mai saban Allah asiman bi ikrami ala sharati fala fasakha lahu wala arsh ba shi babu warwarewa kuma babu wani abu da za a biya shi wa hadha azharul amrayn fi mawali barira wannan shine abin da yafi bayyana cewa mutanen barira suna sane dan haka abin da suka yi kuskure ne da haka annabi ya musu tankiya ya musu fada ko bai ce a biya su komai ba da a ce ba sa sane to da zai ce to Aisha zaki kara musu kaza ko kuma cinikin nan ya warware wallahu alam to kaji wannan iskaliya game da ma'anan ishtariti lahumul wala sai ya ce faslun wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam innamal wala'u liman a'taka min al-umumi ma yaqtadi thubutahu liman a'taka sa'ibatan aw fi zakatin أو كفارة أو إتك واجب وهو قول الشافعي وأبي حنيفة يتشي أتكين وانا نبدا نبي يفعل أقام قرنزا إنما الولاء لمن أعتق اللي والتكا تناغ واندي أنت من الأموم وانا ينادى قام قري نزنشي ما يقتدي ثبوته لمن أعتق wato wanda yake nuna tabbatar da wala'i ga wanda ya ‘yanta fi sa'ibatin a cikin wato ya ‘yanta wata baiwa kawai gama garin baiwa, au fi zakatin ko ya ‘yanta baiwa ta hanyar ba da ita zakka, ta hanyar wato, wato, wato kaman abin da aka fitar a zakka, kaman ya sai da baiwa sai ya biya zakka da kuɗin, misali, tun da bayi ba sai da zakka, au kafaratin ko wanda ya yanta baiwa don kafara kafarar zahari ko wani abu tana nan a matsayin wato abin nan ɗinsa maularsa au itkin wajibin ko yantawa na dole wato kamar yantawa a zakat shine kamar na labin shafa aikin hajji kenan misali yantawa a kafara kamar zihari kamar azumi na kafara wato wanda ya sha azumi ta hanyar jima'i au itkin wajibin ko ‘yantawa na dole na rantsuwa ko makamantansu to duk waɗannan wanda ya ‘yanta bawa to bawan ya zama maulansa wa za ƙaunar shafi'i wa abi hanifata wa ahmad da fi'i da riwayati wannan shine maganar shafi'i da limamu abu hanifa da ahmad a cikin wata riwaya cikin riwayoyi wa qala fi riwayatil ukhra wata riwaya kuma yace la la wala alaihi bai da wala'i a irin waɗannan yanayin wa qala fi thalitha a ta uku mai ce yuraddu wala'uhu fi itkinifli za a mai da walittakarsa ga ‘yantawar irinsa wa yuhtajju bi umumi wa yuhtajju bi umumi ahmadu wa ma wafaqahu ala fi anna al-muslima idza ataka abdan dhimmiyan thumma mata al-atiqu warithahu bil wala'i al-imam ahmad da shi da wanda suka yarda da shi akan wannan fatawa suna amfani da wannan ainihin wato hadisi wajen cewa idan musulmi ya ‘yanta bawa zimmi wato bawa wanda yake kirista yana zaune a cikin musulmai ko ba yahude ya zaune a cikin aminci cikin musulmai summa matal atiku sai wannan bawa da aka ‘yanta sai ya mutu kaga asali babu gado tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ko akwai wannan bambancin warisahu bil wala'i ita to amma zai iya gadon shi da waltaka wa hadha al umumu akhassu min qawlihi la yarisul muslimu alkafira yace saboda wannan innamal wala liman ataka za a zare ta daga cikin la yarisul muslimu ba dukkanin musulmi yake musulmi amma banda wanda yake bawa ne yantacce kuma mai gidansa musulmi shi kuma zumbi kamar yanda a zamanin zamanin halifancin zamanin mulkin muawiya muawiya yana ba musulmi gadan kirista idan mutum musulmi ɗan uwan shi kirista ya mutu maimakon a bar dukiyar tafi zuwa kafin ya ƙara musu ƙarfi sai a ba musulmi ya gaji shi mawai yayi wannan ijtihadin to haka wannan ma malaman nan sun khassase shi fa yukhassisuhu aw yuqayyiduhu sai zama ya rage fadin zancen ko ya mishi qaidi وقال الشافعي ومالك وابو حنيفه لا يرثه بالولاء الا ان يموت العبد مسلما bazai bazai bazai gaje shi da wala'i ba sai in san da bawon ya rasu bayan an yanta shi watakila sai ya ga alherin da aka masa na yanta shi sai ya goye musulunta sannan sai ya rasu to a lokacin zai gaje shi duk da san da ya yanta shi kaga ba musulmi bane amma daga baya ne ya musulunta walahum an yaqulu inna umuma qawlihi alwala liman ataka makhsusun bi qawlihi la yarisul muslimul kafira su kuma suka ce su kuma sun canza a wurin su alwala liman ataka shine umumi wanda kuma shike kasase shi wannan duka kulafuci ne irin na malamai faslun malai ya saka cewa ga wata gaba wa fil qissati min al fiqh takhyirul amati al muzawwaja idha u'tiqat wa zawjuha abdun akwai nuni zuwa ga baiwa mace wadda take baiwa an mata aure tana baiwa kuma mijinta bawa yanzu kuma ta samu yanci to tana da dama tana da za'i ko dai ta cigaba da zama da aure da shi ko kuma ta kashe auren wagadi salafatin riwayatu fi zauji barirata an samu sabani a gun malamai game da matsayin wannan mijin nata hal kana abdan aw hurran cewa bawa ne ko da faqala alqasim an aisha radiyallahu anha kana abdan daga alqasim dan muhammad daga uwas daga kakasa Aisha cewa wato bawa ne walau kana hurran lam yukhayyirha da a ce da ne ba za a bata zabin nan ba wa qala urwatu anha shi kuma urwa ya ruwaito shi ma yace daga Aisha kana hurran shi kuma yace wai da ne wa qala ibn abbas kana abdan aswada ibn abbas shi kuma yace bawa ne bakin fata yuqal lahu mughif sunan shi kenan abdan libani fulanin bawan suwanin ka'anni anzuru ilaihi yatufu wara'aha fi sikakil madina ibn abbas yace ina tuna yadda na ganshi yana yawo yana ta dawafi a bayanta yana ta binta ya zama mata bita zaizai dinda ta bi yana binta yana yana kuka a cikin lungunan madina wa kullu hadha fi sahihi duk wannan yana cikin bukhari wa fi sunan abi daud an urwata an aisha kana abdan li ali abi ahmada cewa bawa ne na wasu mutane da ake ci musu alu abi ahmad fa khayyaraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya bata zabi wa kala laha annabi ya ce mata in qarubaki fala khiyara laki ki bi a hankali ana cikin wannan rigingimin in hakika bari a karo na farko yanzu a matsayin ki na ya mai yanci in har ya kusance ki kusantar da namiji to shikenan babu sauran zabi an riga aure ya tabbata wa fi musnad ahmada ana aisha radiyallahu anha anna barira kanat tata abdin a cikin musulun imam Ahmad ibn Hanbal cewa Aisha ta bada labari cewa Barira ta kasance a kasan wani bawa falamma a ataqtuha da na yanta ta kala laha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce mata ikhtari ki zaba fa in ita an tamkuthi tahta hadha al-abd idan kin so ki zauna aure kasan wannan bawa wa in shi'ti an tufariki in kin so kuma ki rabu da shi kaga wannan yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba mata yancin su a bisa abinda shari'a ta ba su ba yanci na ƙarya da ake kikiro musu wa qad ruya fi sahihi annahu kana hurra kuma yazo a cikin wani isnadi wanda yake ingantacce cewa da ne wanda wannan riwayoyin abin da yafi inganta cewa shine bawa ne wa asahu riwayati wa aktharuha annahu kana abdan abin da yafi inganci kuma yafi yawa lalle bawa ne وهذا الخبر رواه عن عائشة رضي الله عنها ثلاثة labarin cewa bawa ne shi wato ya zo ta hanyoyi guda uku labarin ya ta guda uku al-aswadu wa urwatu wal qasim sune dalibanta wa amma al-aswadu falam yakhtarif anhu an aisha annahu kana hurra shi al-aswad a riwayarsa babu sabani cikin dalibansa cewa ya ce aisha ta ce dani wa amma urwatu fa anhu riwayatan sayyatan muta'aridatan shi kuma urwa wata rana ya ce bawa wata rana ya ce ɗa annahu kana hurran wa saniya annahu kana abdan wa ma abdurrahman ibn qasim fa anhu riwayatan sayyatani idahuma annahu kana hurran wa saniya ashak shi kuma abdurrahman dan qasim wata rana ya ce ɗa ne wata rana kuma yayi shakka fa qala daud ibn muqatil wa lam taktarif riwayatu an ibni a an ibni abbas annahu kana abdan amma daga ibn abbas babu sabani cewa bawa ne واتفق الفقهاء على تخيير الأمة إذا أعتقت زوجها عبد وزوجها عبد malaman fiqhu sun hadu sun yi ittifaki akan cewa ita mace baiwa idan aka ‘yanta ta to mijinta kuma bawa tana da za'i واختلفوا إذا كان عبدا حرا سكي سباني إذن آني فقال الشافعي ومالك وأحمد في إذا الروايتين عنه لا تخييرا ودنا مالمي دا شافعي دا أحمد دا إمام مالك سكي باب زائي إذن آني وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية الثانية الإمام أبو حنيفة دا أحمد أوت رواية سكي تخير كودا آني سي أنبات أنشي na ta zaɓa domin da da aka aurar da ita ba ta da wannan yancin وليست الروايتان مبنيتان على كون زوجها عبدا او حرا abinda ahmad ya faɗa ba wai ya gina shi ne akan kasancewar mijinta ɗa ne ko bawa ba bal ala ta haqiqil manati fi isbatil khiyar laha imam ahmad yana so ya tantance cancantan abata zabi ko rashin cancanta wa fihi thalathatu ma'akhid lil fuqaha akwai abu uku da malaman fiqh suka yi riko da shi wanda a sanadinsa suke ganin cancantar a ba ta zaɓi. Ahaduwa na farko, zawalul kafa'ati, cewa kafa'ar da ke tsakankaninsu can suna ƙwariya ta bi ƙwariya, ita baiwa shi bawa, ta zama ɗiya shi bawa, to wancan cancantar da suke da shi na auren junansu ta gushe. Wa huwal mu'abbaru anhu bi ƙaulihim, shi ne za ka ji ana faɗa fikiyo ana cewa kamulat tahta naƙisin. kamar ta ta naƙisa kamar da makanta ne a baya cewa bai dace wato mace mai ilimi ta auri jahili ba ko mun ji a baya to ana nan mutum ya auri jahili ya auri jahila ana nan sai ta zama mai ilimi shikenan to kafa a tawar wani ko mun gane shine irin abin da yake nufi to tunda bawa da bawa ana nan sai Allah ya hukunci zai ta zama ya to kafa a tawar wani wasani abu na biyu daga cikin ma'akhis din أن إتقاها أوجب للزوج ملك طلقة ثالثة عليها da da take baiwa saki biyu ne bainunarta saki biyu ne tunda ta zama diya ya samu wani ƙarin lifeline na saki na uku to ba zai an shi haka gaban za ba dole sai an tantance ya cancanta a bashi wannan sakin ko ya cancanta ba shine lam yakun lam takun alaiha lam takun mamlukatan lahu bil aqdi can sanda aka aka yi auren auren bai mallaki wannan sakin na uku ba wa hadha ma'khadhu ashabi abi hanifa tanan ne yan hanafiya suka ce dole a bata zabi shin ta yarda a ce wannan mijin har sai ya sake ta so uku sannan za su rabu wa banau ala aslihim anna talaqa mu'tabarun bin nisa'i la bir rijali karkashin haka suka gina ka'idar su cewa mace ita ce abin kallo wajen tabbatar da saki ko rashin tabbatar da shi wato duk lokacin da aka yi wata rigima akan saki to abinda mace ta faɗa shi za a yadda kaji reshen da suka resanta ɗin wasalisu na uku mulkuha nafsuha saboda tana da mallakan kanta da kuma mulkin wani ne dacin da aka mata aure tana mallakar ubangidanta da yake da mulki a kanta ba ta da 'yancin zaɓin wa za ta aura yanzu kuma tana mallakar kanta tana da 'yanci wani hannu nubayyana ma fi hadhi shi bari ai bayani akan abin da ke cikin duka waɗannan ma'akhisan guda uku al-ma'khadul awwal wa huwa kamaluha ta tanaqisin abinda suke cewa ta samu cika kasan na kasashe fa hadha yarju ila anna al-kafa'ata mu'tabara fi ad-dawam wannan yana kuma ne zuwa ga cewa ita kafa'a ta aure shin abun lura ce a sanda za a daura aure ko ko abun lura ce ita alad dawam permanently ma'ana haka shine in an ce abun lura ce alad dawam rada da ta gushe to auren ya warware ko mun gane in wannan social status din misali game da addini da zan ɗayan sa yare da kaga aure ya mutu ya warware to game da abubuwan da muka ji na kafa'a na gari ko shekaru ko wadata ko dabaka ijtima'iyya ko ilimi da sauransu da aka faɗa din nan to shin alad dawam ne ko ko lokacin al'aqad ne kawai yace to mu'tabara ce alad dawam kama hiya mu'tabara ta libtida'i kamar da ake lura ta tun farko kuma abun lura ce har can gaba a auren fa idza zalat idan kafa'at ta gushe ta warware khuyratil mar'atu fi kama kama tukhayyaru idza bana zawju ghayra kuf'in laha za a ba matar za'i idan kafa'at ta warware kamar da za a bata zaɓi idan ta bayyana cewa mijin dama can bai cancanta ya aure ta ba mutum ne ya zo ya ƙarya ya ƙarya arziki ya aro mota ya aro kayan lefe ya irin are-aren nan da ake da mutane suke yanzu ka san akwai ejen masu bada irin wannan aran kayan sai daga bai a ce wai an sace to idan ya duk wannan ƙarya sai aka gano kaga ya zo da siga ta almutashabbu bi malam yu'ta saboda haka yanzu ashe status din shi da yake bayyanawa matsayinsa da ya bayyana ashe na ƙarya ne ya ce shi ma da ta alkurani ne an zo an gwada bai haddace ba ya ce ya yi digiri ya kasa kawo takardar digirin ya ce shi ɗan jinin gidansu wane ne ashe ba jinin gidansu ba ne to mace tana da ‘yancin irin wannan ƙaryar da aka yi in ta ga ta haƙura tun da yanzu gasha tana da ciki ko kuma duk da haka ta ga tana son shi ko kuma da ta ɗaya ba ta aure ba ta samu wanda ya aure ta ya mata koma yayi ne dai ko ƙarya ya mata da ya taimake ta to shikenan Allah kaddara ta kenan ko tun ta ga ta yi haka shikenan amma ta ga bata yadda ba alƙali zai raba auren kuma alƙali yana da yancin ma ya mai ta'aziri na yaudarar da yi ala akwai rigingimu iri-iri waɗanda ba social media ake kai su ba a gaban alƙali ake su da gaban mujtahidai da gaban hizba amma sai a kai social media a yi ta jagwalgwala su Allah ya kyauta ya ce a wa hadha da'ifun min wajhaini yace wannan sharadin wannan wannan ma'akhadh din yana da rauni ta fuska guda biyu ahaduha ahaduhu ma na farko anna shurutan nikahi la tu'tabaru la yu'tabaru dawamuha wa istimraruha ra'ayin al-imam ibn qayyim yake cewa saboda sharuɗan wato da ake sawa akan aure ba a itibari da su alal istimrar continuity din su wa kadhalika tawabi'uhu haka abin da ke ibe bayan sharadin al-muqarinatu li aqdihi waɗanda suke an gwama su da ɗaura sharaɗin layu sharaɗu an ta kuna tawabi a fiddawa ba a sharaɗinta cewa sai sun biyo sawun ɗaurin auren wato abinda aka yi sharaɗi a farko a ra'ayin da ibn qayyim ya zaɓa shine ba dole bane sharaɗin ya tabbata fa inna ridaz zawjati ghair ghairi almujbara shartun shartun fil ibtida'i duna dawam abinda mace ta yadda da shi ta yadda za ta auri miji wadda ba tilasa mata aka yi ba sharaɗi ne akan ingancin aure amma ba sharaɗi ba ne wanzajje ita take so ta yadda sai aka ɗaura aure bayan wani lokaci ce ba na so kuma sai a yi saki ko a yi mai suna ɗaya hul'i ko gaga ashe sharaɗi mafi girma na aure shine yaddan mace to in ta dawo kaga sharadi ne fiftida'il fiftida'il aqd ko to idan ta dawo ta ce ba ta so shin za a yadda da sharadin ta na ba ta so in aka ce eh to yana cewa sharadin ta na farko shine wato sharadi ne wanda baya bin sa wanda aka aka gwama aka aka aka daurin aure akan shi ba a sharadanta shi alal dawam idan ba shi alal dawam to shine ko ta ce ba ta so daga baya to ba za a raba aure ba idan ko sharadi ne alal dawam da zaran ta ce ba ta so to za a iya raba aure yace to ai wannan sharadin ba abun lura bane fa inna rida zawjati ghayra ghayr mujbira shartun fil ibtida'i dun dawam wa kadhalika al waliy wa shahidani hakanan waliyai da wanda suka yi shaidu wa kadhalika ma wa kadhalika mani'ul ihrami wal iddati waz zina mimman inda man yamna'u nikah zaniya hakanan haramcin wato aure a cikin ihrami a makka da haramcin aure a cikin idda da haramcin aure da mazinaciya ga wanda suke ganin cewa bai halasta mutum kike aure mazinaciya ba innama yumla ubtida al-aqd dun istidamati wannan ana ana ana yana hana yana hana yin auren ne a lokacin bai hana daga baya iya idan aka daura wani aure a ihrami ko aka ɗora wani aure a cikin idda ko aka ɗora wani aure da wata mazinaciya to a lokacin ne za a ce ba za a yi ba ita mazinaciya ne sai ta yi istibra'i ita kuma wacce mai idda sai ta gama shi kuma mai ihrami sai an fita daga ihrami ko za a iya sake dawo da auren fala yalzamu min ishtiratil kafa'ati ibtida'an ishtiratu istimrariha wa dawamiha wannan ne duka wato kamar da muka faɗa tattaunawa ce ta malamai mai zurfi kwarai da gaske wasani abu na biyu da za a daura akan wancan ma'akadin annahu law zalatil kafa'atu fi asna'il nikahi bi fiski zawji aw hudusi aibin mujibin lil fashi lam yathbut al khiyar ala zahir al madhhab idan kafa'a ta gushe daga baya kaman mijin da aka bashi aure a matsayin shi na mutumin kirki sai fasikanci ya bayyana tare da shi ya fara shaye-shaye ko wanda aka bashi aure a matsayin shi lafiyayyen mutum sai zo bai iya gamsar da iyali ko bai da lafiya ko makamancin haka ko ya da wata cuta wanda bai kamata a rabe shi ba yace to a bisa zance mafi inganci a zahirin mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal ba za a ce a sanadiyar wannan a kashe auren ba wa huwa ikhtiyaru qudama'il ashabi wannan shine zaben dadaddin ƴan mazhabin wa mazhabu malikin kuma shine mazhabin maliku wa asbatal qadi wa kenan abu ya'ala mun ce wannan yanzu da yake magana yana magana ne a mazhabin hanabila ko in yace alqabi to abu ya'ala yake nufi al-khiyara bil aibil hadis yace za a bata zabi da aibin da daga baya ne ya bujuro wa yalzamu ithbatuhu bi hudusi fiski zawji sannan kuma za a lazumta mishi tabbatar da auren wato shi shi alqabi sai a lazumta mishi wannan magana cewa idan aka samu fasikancin mijin to ya tabbatar da shi kenan wa qala shafi'i in hadasa bizawji thabata al-khiyar wa in hadasa bizawjati fa ala qawlayn idan aibin ya fito ne ta wajen mijin to za a bata zabi idan kuma ta wajen matan ne to zance ɗayan biyu za a bashi zabi ko ba za a bashi ba zance ɗayan biyu saboda dama batun kafa'a yana shafan wacece ita haƙƙin mace ne mace ake kulawa da haƙƙinta wajen kafa'a ka haɗa ta aure da wanda bai cancanta ya aure ta ba shi namiji yana iya zama da wanda ke ƙasa da shi a shekaru a ilimi a wayewa a dangi a arziki da yana iya zama da ita kuma yana iya ma ɗaga ta zuwa status ɗinsa amma ita mace ta zauna a ƙasan wanda take sama da shi to ana iya samun matsaloli da yawa a cikin rayuwar auren tuna ganin bari mu saurara nan muka zo sai mu tashi al-ma'khadhu الثاني إن شاء الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته